بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddari mu a wannan safiya ta asabar a yau muna 24 ga watan zulqa'ada hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da muna daya ga watan shida shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar a sheikh muhammadu ibn abdulwahabi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke a wannan unguwa ta ibrahim bako new extension a nan cikin garin bauchi a darasinmu na satin da ya wuce muna cikin a babin kitabu tauhid wanda mun karanta ayoyi da malam ya kawo da hadisi da malam ya kawo hadisin mu'adh ibn jabal Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda mun fara karanta matsalolin da ke cikin babin lokaci ya kure mana muka ce insha Allah ta'ala za mu dawo daga matsala ta farko domin mu hada matsalolin mu karance su baki daya Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya sa albarka cikin abin da za mu karanta malam ya ce fihi masail a ƙarƙashin wannan babin akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta farko alhikmatu fi khalqil jinni wal ins hikimar da ta sa Allah ya halicci mutum da aljan mecece hikimar ita ce mun ji a aya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah ta'ala ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta min ni kadai su kadai tani da bauta wannan shine dalili ita ce hikimar da ta sa Allah ya halicce mu saboda mu bauta masa shi kadai mu kadaita shi da bauta ba tare da mun hada shi da kowa wajen bauta ba wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu athaniya mas'ala ta biyu malam yace annal ibadatu hiya tauhid ashe lallai ma ibada bautar Allah ta asali ita ce tauhidi li annal khusumata fi saboda khusumar tun daga zamanin annabawa na farko har zuwa yanzu in ka ji mutum yayi jayayya game da sha'anin ubangiji to yana jayayya ne akan tauhidi kadai ta Allah da bauta shi kadai asalisa mas'ala ta uku anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah ashe duk wanda bai yi tauhidi ba to daidai yake da bai bauta ma Allah ba koda kuwa ya bauta ma Allah din amma ya hada Allah da wani wajen bauta bai yi tauhidi ba bai kadaita Allah da wani bai kadaita Allah ba wajen bautansa yayi ma Allah shirka yayi ma Allah tarayya da wani a wajen bauta to babu shakka wannan daidai yake da wanda bai bauta ma Allah ba daidai yake da wanda bai bauta ma Allah ba fa fihi ma'ana qaulihi ta'ala anan ne zamu fahimci ma'anar faɗin Allah da ya ce wala antum abiduna ma a abudu Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya ma wa'annan kafiran ku ba ku bauta ma Allah da nake bauta ba ma'ana ko da kun bauta masa amma haɗe da bautan wasu gumaka ko wasu alloli to Allah bai karɓan wannan bautar taku arabi'a matsala ta hudu alhikmatu fi irsalin rusul hikimar da ta sa Allah ya aiko manzanni shine wa ma khala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at hikimar aiko manzanni shine su kira mutane zuwa ga ta Allah da bauta shi kadai da kuma nisantar bautan duk wani abin da ba Allah ba shine dagutu alhamisa mas'ala ta biyar annan risalata ammat kulla umma ashe sakon tauhidi sakon ta Allah da bauta ta game dukkan wata al'umma duk wata al'ummar da Allah ya aiko ya tada ita a duniya to ya aiko mata manzo kan cewa wannan manzon ya gaya ma wannan al'umar su kadai ta Allah da bauta shi kadai su kuma guji bautan duk wani abu wanda ba Allah ba as-sadisa mas'ala ta shida anna dinal anbiya'i wahid ashe addinin annabawa addini ne guda daya annabawa dukkaninsu addininsu addini ne guda daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal umma wal anbiya'u ikhwatul li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa su ɗan uba ne su mana uba ɗaya amma kowa uwansa daban shine addinin sun guda ɗaya ne amma shari'o'in kowa da nashi amma tauhidi dukkansu sun yi ittifaki akan cewa tushen addinin su shine tauhidi amma shari'a a wannan annabin a halatta ma al'umma sa kaza wannan a haramta musu wannan a haramta mu al'ummar sa kaza wannan a halatta musu wannan annabawa dukkaninsu sun ittifaki akan tauhidi amma kowa shari'ansa daban-daban asabi a matsala ta bakwai almas'alatul kabira matsala mai girma anna ibadatallah ashe lallai bautar Allah la tahsulu bai yiwuwa a bauta ma Allah illa bil kufri bit tagut dole sai an kafulce ma dagutu in dai za ka bauta ma Allah to dole sai ka kafulce ma dagutu fa fihi ma'ana qaulihi ta'ala shine fadin Allah da yace faman yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan fisama laha kaga sai Allah yace faman yakfur bi taguti duk wanda ya kafulce ma dagutu wa yu'min billah sannan yayi imani da Allah sai ce to faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wannan yayi riko da igiya mai karfi lamfi sama laha wanda babu mai iya yanke ta ashe kaga kenan ka'idar ita ce in dai har zaka yi imani da Allah zaka bauta ma Allah to dole ne akan ka wajibi ne akan ka ka kafirce ma bautan duk wani abu wanda ba Allah ba duk wani abu wanda ba Allah ba dole a kaudace masa a tsaya a kan bautan Allah shi kaɗai a samina matsala ta takwas an na ɗaguta amun fi kulli ma'ubi da mindonilla ashe ɗagutu ya game duk wani abin bautan da aka bauta masa koma bayan Allah duk wani abin da aka bauta mar koma bayan Allah sawa'un mutum ne sawa'un mala'ika ne sawa'un annabi ne manzo ne wani salihin bawa ne aka bauta masa koma bayan Allah ko wani abu mai rai ne ko marar rai to wannan sunan shi dagutu sai dai da sharaɗi idan ya zama shi mutumin da aka bauta mara ko mala'ika ko manzo ko salihin bawa ko wani wanda aka ɗauke shi a matsayin abin bauta koma bayan Allah ya zama shi bai yarda da bautan da ake masa ba to shi a karan kansa ba dagutu ba ne amma masu bautansa sunansu masu bautan dagutu alababin misal annabi isa alaihi salam kaga ai kiristoci suna bauta masa amma bai sa su ba ba shi yace su bauta mar ba daga su yanzu sun zama masu bautan dagutu amma shi ba dagutu ba ne saboda allah zai kira shi وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله زي ce masa kai ne kace ma mutane ku bauta min da ni da mahaifiyata ku bar Allah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq yace Allah tsarki ya tabbata gare ka ai bai kamata in faɗa abin da ba ni da gaskiya akai ba in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in ma na faɗa ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik Allah ka san abin da ke zuciyata ban san abin da ke zuciyarka ba innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaib ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum zai ce Allah ni iya abin da na faɗa musu shine abin da ka tura ni da shi zuwa gare su ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku kaga ya tabbatar da cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtani bagut ashe sakon kowane manzo zuwa ga al'ummarsa shine bautan Allah da kuma nisantar bautan dagutu attasi a mas'ala ta tara izami izamu sha'ani thalathil ayatil muhkamat fi suratul an'am inda salaf yadda waɗannan ayoyi muhkamai wanda bayanin su komai yake a fili guda uku na suratul an'am suke da matsayi a wajen magabata shine ayan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum zuwa wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu har zuwa fadin Allah wa anna hadha an wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun kaga yadda muka ji Abdullahi dan Abbasin yace ko Abdullahi dan Mas'ud yace duk wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya mata stamp da kansa to ya karanta waɗannan ayoyi guda uku a cikin waɗannan ayoyi guda uku malam yace wa fiha ashru masail akwai mas'aloli guda goma wasiyoyi guda goma alwasayil ashir ulaha mas'ala ta farko ko wasiya ta farko annahyu an shirk shine hani game da shirka qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an matsala ta farko kenan kar ku haɗa Allah da kowa wajen bauta al'ashira matsala ta goma al'ayatul muhkamat fi suratul isra ayoyi muhkamai wanda suke ɗauke da hukunce-hukunce a cikin suratul isra wa fiha thamani ashirata mas'alatan akwai matsaloli guda goma sha takwas wancan ayin suratul an'am wasiyoyi guda goma hukunce-hukunce guda goma wannan ayoyin suratul isra hukunce-hukunce guda goma sha takwas bada a hallahu bi ƙaulihi allah ya fara waɗannan dokoki na suratul isra da faɗinsa da ya ce la ta ja'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'u da mazmuman makhzula allah ya ce kar ka haɗa allah da wani wajen bauta in kai haka to za ka rayu a duniya kana ƙasƙantacce tozaltacce wulaƙantacce wa khatama habi qawlihi da yaje karshe sai ya cika ce wannan ayoyin da fadin sa wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura karka hada Allah da wani wajen bauta Allah sai ya jefa ka a wutan jahannama ka zauna kana abun zargi koralle daga rahamar Allah kaga abu na farko da Allah ya fara da shi shine karka hada Allah da wani wajen bauta na ƙarshe karka hada Allah da wani wajen bauta ma'ana kafin a sako maka dokoki a tsakiya ka yi ma iyaye biyayya a kyautata wa maraya kar a ci dukiyar maraya kar a kashe rai kar a yi kaza kar ka yi girman kai kar ka yi kaza to sai a fara maka da cewa kar fa ka yi shirka bayan an jero maka dokoki sai a fara ƙara faɗa maka fa kar fa jin waɗannan dokokin su mantar da kai dokar farko kar fa ka yi shirka ma Allah karka hada Allah da wani wajen bauta a farko sai ya ce in ka hada Allah da wani wajen bauta to tun a duniya za ka rayu kaskantacce ma'ana in dai kai shirka to tun a duniya Allah ba zai bari ka zauna lafiya ba allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cako da imaninsu da shirka ba Allah ya ce waɗannan su ne suke da aminci a duniya kuma su ne shiryayyu sannan da ƙarshe sai ya ce karka haɗa Allah da wani wajen bauta in an je lahira za a wulla ka a jahannama kana tozaltacce koralle daga rahmar Allah kaga kenan ashe ana so a nuna maka zaman lafiyarka a gidan duniya zaman lafiyarka a gidan lahira shine ka yi ƙoƙari ka mutu ka je gaban Allah baka da shirka ba shirka a cikin ayyukanka Allah ya tsare mana ga shirka alhadiyatu ashara mas'ala ta goma sha ɗaya ayatu suratin nisa allati tusamma ayatal huquqil ashara ayan suratin nisa'i wadda ake kiranta da ayatul huquqil ashara aya wacce ta kunshi haƙoƙi guda goma bada'a Allahu ta'ala bi qawlihi abu na farko da Allah ya fara a cikin wannan ayar shine yace wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa a wajen bauta aya ce wacce take kunshe da haƙoƙi guda goma haƙƙin farko shine haƙƙin Allah kadaita shi da bauta shine haƙƙin farko athaniyatu ashara mas'ala ta goma sha biyu at-tanbihu ala wasiyyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi tanbihi jan hankali game da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin mutuwarsa shine maimaita wancan ayoyi na suratul an'am qul ta'alu atlu harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana kaga har mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani akan kar a hada Allah da wani wajen bauta nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaitu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dabda mutuwansa da kwanaki lokacin yana da rashin lafiya cutan ajali yana cewa la'anatullahi alal yahudi wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da nasara menene laifin su ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid saboda sun riki kaburburan annabawansu da salihan bayinsu a matsayin masallatai nana shi tace yuhadhiru ma sana'u saboda yana yana wato tsoratar da al'umarsa kar su yi irin abin da suka aikata mana kar su riki kabarinsa a matsayin masallaci kar su riki kabarinsa a matsayin wajen bauta kaga har da mutuwarsa yana jan hankali akan ayi kokari a kiyaye tauhidi a nisanci shirka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤكو معرفة حق الله علينا شيني سنة منيني حق الله أكم شيني فدن معاذ بن جبل da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya kai mu'az shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayi ka san kuma menene haƙƙin bayi akan Allah haƙƙin Allah akan bayi shine su kadaita shi da bauta haƙƙin bayi akan Allah shine kar ya azabtar da duk wanda baya masa shirka mun yi bayani akan cewa haƙƙin Allah akan bayi haƙƙi ne na dole na tilasci wanda dole a sauki amma haƙƙin bayi akan Allah wannan haƙƙi ne na ganin dama Allah ya ɗora ma kansa Allah kuma ba a masa dole fa inna Allah la mustakriha la Allah ba a masa tilas arabi'atu ashara mas'ala ta goma sha hudu ma'rifatu haqqul ma'rifatu haqqil ibadi alai idza addaw haqqahu sanin menene haƙƙin bayi akan Allah amma da sharadi haƙƙin bayi na hawa kan Allah ne idan sun sauki haƙƙinsa da yake kansu wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum Allah ce ku cika alkawarina ni ma sai in cika muku naku alkawarin ku sauke min haƙƙina ni ma sai in sauke muku naku haƙƙin alkhamisatu ashara mas'ala ta goma sha biyar anna hadhihi almas'alata la ya'rifuha aktharu sahaba ashe wannan mas'alar mafiya yawan sahabbai ma basu santa ba tunda kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Mu'adh bin Jabal Mu'adh bin Jabal daga jin wannan hadisin wannan maganar sai ce a to barin je yi mutane albishir annabi ya ce a la tubashirhum fayattakilu kar ka musu albishir in ka je ka gaya musu jama'a haƙƙin Allah akan bayi su kadaita shi da bauta haƙƙin bayi akan Allah kuma duk wanda baya shirka kar Allah ya masa azaba to mutane da yawa sai su ce a to tunda ba za mu yi shirka ba bari mu dogara da rahmar Allah in ba za mu yi shirka ba amma dai ba sallah ba za mu yi shirka ba amma za mu yi zina ba za mu yi shirka ba amma za mu yi kaza ba za mu to kaga la tubashirhum fayattakilu mu'azu bin jabal kuma bai faɗi wannan hadisin ba sai lokacin da yake kwance zai mutu ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda Allah ya bashi wani ilimi sai ya ɓoye to za a yi masa linzami da wannan ilimin a cikin wutan jahannama ran tashin alkiyama to sai ce to bari ya faɗi saboda kar ya mutu da wani ilimi a ɓoye shi yasa sai kare sai karantar da wannan hadisi as-sadisatu ashara mas'ala ta goma sha u- ta sha shida jawazu kitmanil ilmi lil maslaha ashe ya halatta mas'ala tana iya haifar da a ɓoye wani ilimi maslaha tana iya haifar da a ɓoye wani ilimi akwai ilimin da ya kamata a bayyana shi amma a bisa babi na maslaha ana iya ɓoye shi ana iya ɓoye shi a bisa babi na maslaha sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana cewa hadithun nasa bima ta'arifa uquluhum in kun tashi karantar da mutane to ku karantar da mutane abin da kwakwalen su ke iya ɗauka yace a turiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu shin kuna so a ta Allah da manzansa ne in za ku karantar da mutane ku dubi ku dubi yanayin level ɗin kwakwalen mutanen da yanayin fahimtar su ga addini kafin ku sake ilimi saboda wani akwai ilimin da kar ya san shi shine maslahansa don in ya sani zai kadeta kaga ya kadeta Allah da manzansa maslaha tana iya haifar da aboye ilimi kamar misali matsalar da ta shafi kadiyyar makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a babi na maslaha ko da mutum ya karanta ga makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa babi na maslaha shine ya dubi su wane ne ya kamata a karantar da su wannan ilimi su wane ne ya kamata a fahimtar da su wannan ilimin shi yasa za mu ji a can gaba akwai matsalar da za mu je na cewa akwai halaccin a keɓance wasu a ba su wani ilimi koma bayan wasu akwai halaccin haka so yanzu kaga ba daidai ba ne mutum ya fito social media wanda yake kunshe da mutane da ɗaliban ilimi da awamun nasi wanda ma ba su da alaƙa da ilimi da wanda kwakwalensu kwata-kwata ba su fahimtar ilimi ya sake ilimi irin haka ya ce ai ga makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba cewa ake ya karanta hadisin annabi ya canza ba a amma ya duba su wane ne kwakwalensu ke iya ɗaukar wannan sai ya yi lissafi wani yanzu zai ce ya ji hadisin ya inganta amma ƙarya ne kaga ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani kuma bai karanta ba wani ya karanta wani ya sani wani bai sani ba so akwai ilimomin da ana keɓance wasu a bar wasu so in an zo an taru gaban ɗaliban ilimi ana karatu sahihu muslim ko ana karatun wani littafi wanda karatu zai iso kai wannan tsuran ɗalibai ne a kai za su fahimci ga abin da hadisin yake nufi ga isnadin hadisin ga yadda hadisin ya zo ga hukuncin hadisin ga abin da hadisin yake kunshe da shi wannan za su fahimta saboda ilimi ya riga ya dasu a zuciyarsu to wannan kuma ba ɗaya suke da sauran mutane ba ba ɗaya suke da sauran mutane ba shi sa sayyidina ali ya ce in za ku karantar da mutane to ku karantar da su gwargwadon level ɗin kwakwalansu ku karantar da su gwargwadon matakin fahimtansu saboda kar ku ja a ta Allah kar ku ja a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko a cikin mutane Allah ya sanya mutane mataki-mataki a matsayi na ilimi matsayi na shekaru da kwakwalwa da fahimta yanzu karatun da mu za mu yi mu ɗauka mu fahimta usulubin da yanzu zan yi amfani da shi wajen yin magana da ni da ku baki ɗaya in aji na shiga na tada ƙananin yara ba zan yi amfani da wannan usulubin ba saboda ba za su fahimce ni ba ba za su fahimci me nake nufi ba ba za su gane ba so dole sai ana lissafi da yaya kwakwalwar mutum yake ya yanayin mutane yake in ka zo ka tara manyan mutane kana magana akan aljanna ka ce aljanna ka karanto ayoyi a cikin aljanna akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai hurul ini akwai kaza amma kaga yara yanzu kananun ka tara su ka ce musu aljanna akwai hurul ini ba za su fahimce ka ba shi me zai fahimta sai aljanna akwai taya akwai gare gare akwai dokin wasa akwai kaza akwai kaza nan ne kwakwalwarsa za ta fahimta akwai bindiga akwai mota akwai wane ne a nan ne kwakwalwarsa za ta fahimta amma yanzu kaga babban mutum yanzu ka zo ka ce masa a cikin aljanna akwai sniper akwai bindigan harbi akwai roban harbi akwai hawa bishiya akwai menene akwai menene shi ya riga ya manyanta yanzu a duniya ka ce masa ya hau bishiya ka hada shi da alakakai amma yanzu dan karamin yaro shekara bakwai shekara goma ka ce masa ya hau bishiyan dabino ya hau bishiyan gwaiba ya hau bishiyan mangoro ya ballo ba abu ne mai wahala ba a wajensa so da wannan shi za ka yi amfani da shi wajen jawo kwalwansa ka zo ka yi sallah in ka yi sallah in ka je in ka yi sallah za ka shiga aljanna in ka shiga aljanna akwai madara akwai bindiga akwai mota akwai keke akwai kaza akwai kaza akwai kaza to anan sai fahimce ka so ashe kenan wajen karantarwa ana lura da la'akari da yanayin mutane ba wai raina mutane ake yi ba ko a ce a wannan kwakwalansu bai kai su fahimta ba a ba a raina mutane wajen karantarwa saboda in zaka karantar da mutane kana raina su to ba za ka taɓa karantar da su abin da za su fahimta ba saboda kullum gani za ka ke yi wayannan mutanen ba masu fahimta ba ne kullum gani za ka ke yi wayannan mutanen ƙasa da kai suke amma ɗauke su cewa da kai da su duk ɗaya ne kuma suna iya fahimtar abin da za ka fahimta sai dai akwai usulubin da ake bi wajen fahimtar da wani daban da usulubin da ake bi wajen fahimtar da wani shi ma mai shi ma daban wa'azin da ake ma wani daban wa'azin da ake ma wani daban ka tara musulmai yanzu wanda suka fahimci tauhidi kana ƙara tabbatar da tauhidi a zukatansu hanyar da za ka bi daban in aka tara maka maguzawa aka tara maka maguzawa don ka yi musu wa'azi hanyar da za ka bi da su daban hanyar da za ka bi da su daban in ka bi da su hanyar da ka bi da musulmai da suka jima a cikin musulunci ba za su fahimce ka ba ba za su gane me kake nufi ba misali yanzu cikin ramadan mun tafi wani kauyen maguzawa musuluntar da maguzawa a tsarin da muke tafiya duk azumi in za a tafi mukan samu likitoci a tara kuɗi a sayo magunguna da duk abubuwan da za a yi aiki wa marasa lafiya an je a tara mutanen ƙauyen kowa ya faɗi damuwansa da cutansa a bashi magani in ya karɓi magani kuma a ɗashi da wasu malamai su yi masa tallan musulunci malam Allah ya haɗa mu da wasu masu taurin kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un man yahdillahu fa huwa al-muhtad wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye muka buga muka buga muka buga sai ce kai malam tsaya ka ji mu ba ku daina ɓata lokaci wajen mun wazi duk ni wazi ba zai sa in musulunta ba kawai ran da Allah ya shirye ni zan musulunta wato shi a daina masa wazi shi dai wa'azi bai sai sa shi ya musulunta ba ran da Allah ya shirye shi kawai zai musulunta wallahi ya ce mallan kaga duk danginmu mafiya yawansu Allah ya musu rabon shirya ni ne kadai Allah bai tsaga da rabona ba har yanzu yanzu ya fahimci cewa shiryan musuluncin rabo ne amma shi har yanzu Allah bai raba da shi ba shi Allah bai raba da shi ba yanzu a cikin 'ya'yansa akwai musulmai aka nuna mana wani cikin ya'yansa shine ladani mai kiran sallah dan karamin yaro shine mai kiran sallah kaga Allah ya raba rabon da baffanninsa da kawunansa da ƴaƴansa amma da shi da matansa guda biyu duka Allah bai raba bai raban shirya da su ba to yanzu kaga yanzu nan idan ka dau zafi ka zazzage shi kai kace kace da shi gobe an kira sunan musulunci ba sai ya ce wayannan masu zage masu tallata musuluncinsu ta hanyar zagi wani ce shi zai musulunta amma shi matsalansa da musulunci da ya musulunta sai a ce ya bar shan giya da ya musulunta ya ce ya bar shan giya to ka gan kace ka fara karanto masa ayoyi ai eh kuwa ai eh inda za ka yi musulunci ba giya mai shan giya dan wuta ne wane ne wane ne kaga ka kore shi daga musulunci shi zai musulunta amma fa bari ba shan giya ba wani lokaci wasu sun taba kirana daga wani gari akan akwai wani da ya zo zai musulunta shi zai musulunta amma ba zai sallah ba sai irin masu da'awa ne sai suka rabu kashi biyu sai wasu suka ce ya musulunta wasu suka ce a'a to in ya musulunta bai yi sallah ba me yayi kenan ka san akwai yan zafi wanda za su dau zafi to musulunci ba sallah ka inda bainar rajul wa bainar shirki wal kufri tarku salah inda ya bar sallah ka ai ɗaya yake da waɗancan daga suka kira ni suna tambaya gashi gashi a ce ku ba shi kalmar shahada ya musulunta ya musulunta ba za ka yi sallah ba yi to amma dai an ji ka musulunta da ya zama kalidi na fiye abada a cikin wutan jahannama ai gwanda a tsamo shi dan wasu shekaru a fito da shi ya fi sauki yayi haka haka yi musulunta amma da sharaɗin ba zai yi sallah ba ya musulunta ya ci gaba da zuwa makaranta ya ci gaba da fahimtar musulunci wala wani lokaci na je local government din wa'azi sai da suka nuna mun shi shine ladanin masallaci da shi ake kai komo wajen hidiman shirya wajen wa'azi da hada lasifiku da wane ne da wane ne da wane ne da wane ne yanzu ya zama cikakken ustazu mutumin kirki duk wani harkan addini yana ciki to yanzu kaga inda an bi ta zafi ya cewa tun da yanzu mu ne na yanzu ka zo ka tara musulmai za ka gaya wani cewa duk wanda baya sallah dan wuta ne kafiri ne amma shi yanzu da ya zo ba za ka gaya masa cewa duk wanda bai sallah dan wuta ne ba ba za ka gaya mana haka ba saboda yanzu inda a ce yana musulunta sai ya mutu ko da bai yi sallah ba zunubansa duk an yafe mai dan aljanna ne shi so watakil an jiman nan zai mutu sai kuma ba a bashi kalmar ba kaga an cuce shi an cutar da shi ba ya amfani da yanayin fahimtar mutane ba saboda haka dole sai an yi amfani da yanayin fahimtar mutane hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yakan sauko da kansa daidai da fahimtar mutane lokacin da zai musu wa'azi lokacin da zai fahimtar da su yakan sauko da kansa daidai da fahimtar mutane to in dai ba za ka sauko da kanka daidai da kwakwalen mutane ka saje da su bojan karantarwa to za ku yi ta samun matsala da su su ba za su fahimce ka ba kai ba za ka fahimce su ba kai kana ganin wayannan mutanen akwai taurin kai ba su jin wa'azi su suna ganin wannan malamin ya cika zafi ya cika wuce gona da iri ba wanda zai fahimci juna a cikin ku Allah ya kiyaye mu asabi'atu ashara mas'ala ta 17 istihbabu bisharatil muslimi bima yasruhu ana so in ka ji abin da zai faranta wa musulmi rai ka masa albishir kaga ai mu'azu ya san cewa duk wanda ya ji cewa in dai ka mutu ba shirka zaka shiga aljanna to zai yi farin ciki yasa ya ce manzo Allah bari in je yi musu mi in je yi musu bishara asaminatu ashara mas'ala ta 18 al-khawfu min al-ittikali ala si'ati rahmatillah jan hankali da tsoratarwa akan cewa kar mutum ya taba dogara da rahmar Allah ko da wasa mutum ya ce wai ya dogara da rahmar Allah bari ya yi duk abin da ya ga dama ai rahmar Allah inna rahmatallahi wasi'a ya ce rahmar Allah mai faɗi ce Allah kuma ya iya azaba bayan yadda yadda yake da rahma haka yake da ukuba yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wata dan ya kamo wata mata ta yi zina zai mata bulala sai ta ce ya amiral mu'minina inna Allah ghafurur rahim ya ce ya kai shugaban muminai Allah fa mai gafara ne mai jin kai sai ce mata wa huwa shadidul iqab yadda kuma yake mai gafara mai jin kai haka nan kuma mai tsananin ukuba ne shi Allah ma kuma da kansa yana bayani ya hada siffofin nan guda biyu a waje daya inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim Allah ya ce ubangijinka yana da gafara yana da kuma ukuba mai radadi wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab ubangijinka mai gafara ne wa mutane ma'abocin gafara ne wa mutane bisa duk zaluncin da suke yi hakanan kuma in ba su tuba ba suka mutu to wallahi Allah mai tsananin ukuba ne Allah ya tsare mu daga ukubansa at-tasi'atu ashara mas'ala ta 19 qaulul mas'uli amma la ya'lamu Allahu wa rasuluhu a'lam in an tambaye mutum akan abin da bai sani ba yace Allahu wa rasuluhu a'lam malamai suka ce wannan ana faɗi ne a lokacin manzon Allah lokacin annabi na da rayu sallallahu alaihi wasallama in an tambaye ka baka sani baka ce Allah da manzansa su suka fi sani amma lokacin da annabi ya rasu to in an tambaye ka akan abin da baka sani ba sai ka ce Allahu a'lam sai ka ce Allah ne mafi sani al-20 mas'ala ta 20 jawazu takhsisi ba'd an-nas bil ilmi duna ba'd ya halatta a keɓance wasu mutane da wani ilimi kuma bayan wasu kaga inda magana take ya halatta wani ilimi wanda ka karanto a keɓance wasu a bar wasu a sanar da wasu a bar wasu wannan kuma shine yana daga cikin hikima da gogewa a harkan karantarwa ba komai ne da aka karanta ba laisa kullu ma yu'lamu yuqal ba duk abin da aka sani ake faɗi ba ba kowanne ake faɗi ba abu huraira radiyallahu ta'ala anhu lokacin da mutane suke ta yawo da cewa yana yawan faɗan hadisai ya ce annabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce inda zan sake duka ilimin da Allah ya bani guda ɗari a cikin ɗari na kwance muku a cikin buhu na ilimi na kwance muku guda ɗaya ne kawai shi ma ban zazzage shi duka ba ya ce inda zan kwance sauran buhuhunan ya ce da za ku kashe ni da za ku kashe ni ashe kenan ba kowane ilimi ne za ka zo ka samu cikin mutane ka sake shi ba wani ilimi sai ka keɓance kai da 'yan uwanka ɗaliban ilimin ku tattauna shi a ƙarar da shi a waje ilimi na yaduwa ilimi na yaduwa mutane suna karatu suna ilimi wanda kake masa kallon cikin awamun nasi nan gaba za ka ga wata il shi ne mai karanta wannan ilimin shi ma saboda ilimi ya isa zuwa gare shi alhadiyatu wal 20 matsala ta 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه yadda manzo Allah yake da tawalu ta yadda ya hau jaki ya kuma goyi wani akan jakin kaga ya hau jaki ya kuma goyi wa Mu'adh bin Jabal akai ya hau jaki ya goyi Abdullahi dan Abbas akan jaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai ji cewa ya fi karfi ya hau jaki ba bai ji cewa ya fi karfin ya har ma ya goyi wani akan jakin ba صلى الله عليه وسلم الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو جواز الإلداف على الدابة أشياء حلتا أيقولوا أكن دابة ما تقرب ذا أوالا دابة ما ba a duba mutane wanda suke jibga-jibga ɗima-ɗima wanda nauyinsu ya kai ya duk da dabban a ɗaura ɗaya a gaba ɗaya a baya ba a haka ba a wahalar da dabban daya daga cikin maslaha ta tafiya mutum yana duba maslahan abin hawansa ai ko mashin ɗinka ne ai baka yadda ka loda masa nauyin da ya fi ƙarfin sa ballantana kuma dabba wanda yake mai rai as-salisatu wal 20 mas'ala ta 23 fadilatu mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala an falalan mu'adh bin jabal falalan mu'adh bin jabal mu'adh bin jabal na da falala kaga daga cikin falalansa shine ya hau bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dabba kaga ko a mashin ka goyi mutum ai dole jikinsa na gogan jikinka to kenan yana so ya nuna maka gashi ga annabi jikinsa na gogan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tabbacin cewa wuta ta haramta a gare shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'adh bin Jabal a'lamu an-nas bil halal wal haram wanda yafi kowa sanin halal da haram shine Mu'adh bin Jabal a wani hadisin yace yuhsharu ya ce innal ulama'a idha hadaru rabbahum azza wa jal kana mu'adun baina aidihim ratwatan bi hajar idan aka tada malamai a gaban Allah to mu'azu bin jabal shine a gaba gare su nisan da ke tsakanin su kamar kai jifa da dutse hagan ka samu ƙwararren jifa da dutse ai da ta yi nisa to shine mu'azu bin jabal shine a gaban malamai shugaban majalisar malamai na lahira kenan mu'azu bin jabal Allah ya kare da a gare shi mas'ala ta ƙarshe arabi'atu wal 20 izamu sha'ani izamu sha'ani hadhihi mas'ala girman wannan mas'ala ta bautan Allah shi kadai kadai ta Allah da bauta ashe hanyar samun aljanna kai tsaye ita ce kadai ta Allah subhanahu wataala da bauta to wannan shine ƙarshen wayannan mas'aloli wanda yake ƙarshen wannan babi na gabatarwa na kitabut tauhid idan Allah ya kai mu sati mai zuwa ya mu tashi akan babi na farko babu fadlul tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub abinda mun karanta daidai Allah ya ba mu lada inda mun kai kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya tsare mu daga fadawa cikin shirka babba ko karama Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya mana albarka baki daya Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare mu yan uwanmu waɗanda muka san su da waɗanda ba mu san su ba waɗanda suka rigaye mu Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare su Allah ka ji kanmu bayan su Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka yi mana albarka baki ɗayan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم تاج لافيا لافيا الحمد لله السلام عليكم الحمد لله الحمد لله ما شاء الله